بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب التوبة مم.
قال العلماء مم.
التوبة واجبة من كل ذنب مم.
فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق بحق آدمي مم.
فه- فلها ثلاثة شروط مم.
أحدهما أن ي- أحدها أحدها أن يقلع أن يق- أن يقلع أن يقلع أن عن- يقو أن يقلع عن عن المعصية مم.
والثاني أن يندم على فعلها والثالث والثالث والثالث والثالث أن يعزم أل- ألا يعود إليها أبدا مم.
فإن فقد أحد الثلاثة لم تس- لم تصح توبته to shikenan babu taubati a wanda shine babe na biyu a cikin karatunmu na littafin riyadus salihin babe wanda yake bayani akan tuba bayan mun gama bayani akan babul ikhlas wa ihdarin niyyati في جميع الأقوال والأعمال والأحوال البارزة والخفية kuma sai malam ya shigo da babe wanda yake magana akan tuba saboda ya bayyana mana abin a jere suke da juna idan ya zamanto mutum ya yi ikhlasi akan abubuwan shi ya aikata su don Allah to idan akwai abubuwan da a baya ya aikata su ba don Allah ba ya yi su ba don Allah ba to shine sai ya tuba zuwa ga Allah kan laifuffukan da ya aikata a baya at-tauba wato shine ar-ruju'u an ma'asiyatillahi ta'ala ila ta'atihi dawowa daga sabon Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya dawo daga rikiyar sabo zuwa ga aikata ayyuka na biyayya wanda shine a tauba taba ya tubu taubatan wa mataban idza raja'a idan ya dawo daga rakiyar abin da yake kai ma'alar ulama'u al'imamun nawawi ya ce malamai suka ce a taubatu wajibatun min kulli zambin tuba mutum ya dawo daga laifin da yake aikatawa zuwa ga aikata ɗa'a ga ubangiji to wannan wajibi ce daga dukkan laifin da bawa yake aikatawa kowane laifi bawa yake aikatawa to wajibi ne ya tuba daga wannan laifi din ya daina aikata shi ya dawo ya raka aikata ayyuka na alkhairai idan ya zamanto laifin da yake aikatawa a tark ne an gane ko irin mutumin da ya zamanto baya baya yin da'a ga mahaifin shi ya zamanto ya rena iyayen shi to wannan wajibi ne ya tuba ta hanyar kuma dawowa da alfil din ya zo shi ya dinga yin biyayya ga mahaifan shi in ya zamanto alfilu ne yake aika aiki ne yake yi kuma wanda haramu ne ya aikata wannan aiki irin mutum yana shan giya kaga wajibi ne ya bari ko to wajibi ne ya tuba ya dawo ya daina wannan shan giyar to shine at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kanat al-ma'siyatu bayna al-'abdi wa bayna Allah ta'ala idan ya zamanto wannan saban da bawan Allah yake aikatawa wannan sabo da mutum yake aikatawa idan ya kasance tsakankanin shi ne da mahaliccinsa la ta ta'allaqu bi haqqi adamiyyin ba ta da alaka ba ta rataye da wani haƙƙi na ɗan adam ba ta da alaka da haƙƙi na ɗan adam kawai tsakankanin bawa ne da mahaliccinsa irin mutum yana moɗi Allah ta'ala ya gafarta mana irin mutum ya zamanto yana riba wannan shi ma laifi ne irin mutum ya zamanto yana shaye-shaye wannan kaga dukkaninsu laifuffuka ne wanda ba su da alaƙa da haƙƙin ɗan adam kawai tsakankanin bawa ne da mahalicinsa ba wani haƙƙin wani ka shiga ba kanka ne kake cutarwa ko to idan ya zamanto sabo tsakankanin bawan Allah ne da mahalicin shi kadai ba ta da ba ta rataye da wani haƙƙi na ɗan adam falaha thalathatu shuruɗa to malam yace tana da kwai sharuɗa guda uku tana da kwai sharuɗa guda uku wanda sai waɗannan sharuɗan guda uku sun cika sannan kuma tuba ta zamanto tuba ce wanda take karɓaɓɓiya to haka malam ya faɗa ana to amma idan aka bibiyi dangin abubuwan da dole sai da su ne Allah subhanahu wa ta'ala zai amshi tuba na bawansa to za a ga cewa sun kai dangin abubuwa guda biyar dangin abubuwa guda biyar su ne suke bayar da abin da ya shafi sharuɗa na tuba wa shuruɗu taubati hamsatun ina ga wannan a cikin a cikin akhdari guda uku muka fahimta a nan guda uku muka fahimta alhamdulillah amma akwai ƙarin guda biyu wanda bitatabbu'i za mu gane cewa waɗannan guda biyun su ma za su shiga ne ƙalƙashin sharuɗan na tuba an gane ko na farko daga cikinsu ya zamanto an samu al'ikhlas mutum ya yi wannan tubar don Allah ba don a gaban mutane ba ne zai ce kai wannan aikin da nake aikatawa na tuba na daina aikata shi don ganin idan mutane wannan idan ya zamanto don ganin idan mutane ne ya yi bai yi ikhlasi a cikin aikin shi ba wannan tubar da zai ba don Allah ba ne ya yi ta don mutane ne ya yi ta haka Allah ta'ala ba zai amshi wannan tuban nashi ba ko da ta cika waɗannan sharuɗan guda uku da malam ya zanu an gane ko ya yi tuban don Allah wannan na farko kenan al-ikhlas sannan kuma shi kuma na biyar za mu zano shi a cikin shi ne na biyar ɗin yanzu a na ɗaya muka kawo al-ikhlas kenan sai ya zama to na biyu kuma an yi kuli a anil ma'asiyati an gane ko an yi kuli a anil ma'asiya sai ya daina wannan sabo da yake yi wannan aikin da yake aikatawa na laifi al'iƙla'u shi ne alkaffu wato kamewa wal da yankewa daga aikata wannan laifin da yake idan ya zamanto mashayin giya ne to wannan giyar da ya sha a baya in yanzu yana cikin yanayin shanta ne to ya daina shanta kawai ya yi wurgi da ita ko ya fasa kwalban ya tashi ya bar gurin an gane ko in ya zaman to riba ce yake ci in akwai waɗansu wanda sun amshi kuɗin shi za su kawo mai ruwa a ciki sun mai ya musu kuɗi da ruwa to in suka tashi za su dawo mai da shi in aka kawo ya ce kawai abin da ya amsa suka amsa miliyan goma suka amsa miliyan goma zai amsa ba zancen wannan miliyan sha ɗayan da ya ce za su ba shi an gane ko wannan abin da ya shafi dukkan abin da yake aikatawa ɗin da ya tuba daga aikata shi to ya kame daga aikata shi ya yi watsi da shi an yi kuliya anil ma'asiyati kenan sai kuma athani wanda kuma mu kuma za mu kashi a matsayin shine athalis shine an yandama ala fi'liha to sai yayi nadama akan aikata ta da yi wannan saban da ya aikata saboda yin nadama akan aikata laifi shi yake nuni akan cewa lalle wannan bawan Allah tuban nashi wannan tuba ne wanda yake na ƙwarai tuba ne wanda yake hada da gaskiya a ciki amma mutumin da ya aikata laifi kuma ya ce ya tuba daga aikata shi kuma kaga yana zuwa kallon masu aikata laifin kai kanka ka san akwai biya kasan kadugu in ya zama to irin mutum ne wanda yake da yana da kai wadata mawadaci ne da kullum wata miliyan guda sai ta faɗo hannun shi ko jika 500 ko 700 kullum wanda shi ne giya kaze guda ake kawa gidan shi sannan kuma karuwai sai wanda ya ga dama zawa suke su jira a ƙofar gidan shi wanda ya ga dama zai ce mata ta shigo amma sai zaman to tsit Allah ya tsaye da al'amarin shi ya zaman to ya koma talaka sai ya tuba ka gan shi ya koma ladan a masallaci shi kuma kawai ashe tuban kawai na ƙarhi ne saboda babu yanda za a yi ne babu kuɗin da za a gudanar da waɗannan harkokin da aka saba gudanar da su a baya su wannan da ya tuba ya tuba mazuru ake ce mata wannan tuba mazuru ake ce mata wanda kaɗan Allah mishi walkam wani daga cikin abokan shi ya kira shi wani ya aiki kwa ya ce a a tsaye muke yanzu ya ce to aiki ya samu wannan harkar taka akwai wanda aka ce je ya yi hatsari ya rasu to za ka zo ka cike mana gurbinta to ka gani kuma sai a tasa tuba ce dama ba ta ne ba na tuba ya fara kama kan ce tun daga yanzu yana dan jaririn nan an gane ko to dole ya zamanto an samu annadamatu alama hadatsa min qabl akan abin da ya faru kafin wannan tuban nashi ya dinga nadama idan ya tuna lokacin da suke zuwa su gwangwaje da shi da abokan shi kawai hawaye ya zubo mishi idan ya ga waɗansu daga cikin abokanan shi sun sha sun gwangwazo sun zo hucewa ta wajen shi kawai ya raka hawaye shi kaɗai ya raka Allah shi ya mu duka ya raka musu addu'a ta alkhairi to lalle wannan akwai alamar gaskiya a tattare da shi cewa tuban nashi wannan dan Allah ne ya yi shi an gane ko sai kuma na uku wanda kuma shine na hudu an ya azima Allah ya uda ilaiha abadan sannan kuma ya ɗauri aniya a cikin zuciyar shi ya sa a ran shi cewa wannan aikin da ya tuba daga aikata shi ba zai sake komawa zuwa ga aikata shi ba har abada da shi da shi kuma sai dai a lahira inda ana yi in giya ce ya ce da ni da ta duniya kuma ai dai a lahira in dai giya ce mai sunan giya ce sai dai ta lahira kuma mu eh kullum kawai wannan shine abin da yake cikin zuciyar shi an gane ku in abin da ya shafi riba ne ya ce da shi da riba ita ta yi yamma shi ya yi gabas ne saboda ya ji bayani gamshashe daga bakin malamai wanda suke koyar da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun faɗi azabar da ake yi wa wanda yake mai cin riba a kullum idan wanda yake cin riba ya rasu a kullum a cikin wato ruwa yake yana cikin ruwa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa azabar da ake mai shine wani daga bakin kogin zai raka ɗakowa ƙaton dutse ya raka jefa mishi yana cinyewa irin yadda yake cin riba a nan duniya to haka ne zai dinga yi mishi a lahira kar mu yi tunanin cewa ruwa irin wannan namu na sanyi ba azaba kenan yana cikin azabar jahannam Allah ta'ala ya kare mu zai raka watso mishi to da ya ji wannan wa'azi gamsashe ya ji hadisin Jabir ibn Samura qala qala li jan hadisi to ya rikita ga baki daya ya ce ya tuba zama to kuma kullum wannan tuban da yayi kaman dan ya ce a gurin shi saboda wani za ga cewa yanzu in aka yi mutuwa yayi la'asar amma nan da sati ɗaya za ga al'amuran da ya saba gudanarwa marasa kyawo tun da ya ji hal'an koma hal'an tsuhu a ciki so ya zama to kawai kullum kamar sabon dan tuba ne irin in a ga mutum ya yi la'asara ce wanda ya sabon tuba to ya kullum kawai ya sabon wanda ya tuba ne to wannan shine na hudu na biyar shine kuma ya tuba a lokacin da idan ya tuba tuban nashi za ta mishi amfani akwai lokacin da idan bawa ya tuba tuban shi ba za ta mishi amfani ba wannan halaye ne guda biyu na farko hali na kowane ɗan adam idan ya zamanto mutum ya kai gargara yana kwanci ya yi gajagar rai ya fara hutatu a wannan lokacin koda ya ce ya tuba ya koma ga Allah Allah ta'ala ba zai amshi tuban shi ba kamar yadda aya ta cikin suratun nisa ita tabbatar walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wannan tuban ba za a amshe ta ba ko kuma ya zamanto wannan kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi na Tirmidhi zamu karanta shi a cikin wannan babin inna Allah ta'ala ya ƙabalu taubatar abdi malam yau harkir ubangiji ta'ala yana amsa tuban bawa matuƙali bai kai hali na gargara ba shine hali na fitar rai sai kuma hali na biyu ko in ce nau'i na biyu shine kuma na kowa da kowa wannan bawa idan ya tuba Allah ta'ala zai amshi tuban shi matuƙar rana bata huto ba daga mahaɗarta duk ranar da ta huto daga mahaɗarta ranar da aka ce ga rana ta huto daga yamma to a wannan ranar an rufe kafar tuba haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa inna allaha ya busuɗu ya da hubin lail li ya tuba musi'un nahar wa ya busuɗu ya da hubin nahar li ya tuba musi'un lail hatta ta ɗulu a shamsu min maghribiha ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisi yake cewa la tanqadi'ul hijratu hatta tanqadi'a tawbatu wala tanqadi'a tawbatu hatta wala tanqadi'u tawbatu hatta tadlu'a ash-shamsu min maghribiha haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa hadisi an gane ko to shine yace to sharadi na biyar kenan ya zama to an samu wannan ya zamanto mutum ya tuba a lokacin da tuban nashi zai mai amfani to fa in fuqida ahadu hadhihi thalatha fa in fuqida ahadu thalathati idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan guda uku ko mu ce waɗannan sharuɗan guda biyar lam tasihha tawbatuhu tuban shi bata inganta ba in ya zamanto bawan Allah ya tuba gashi ya tuba taubatan nasuha amma kuma sai ya zamanto yau ya ce ya tuba amma washe gari a gaishe yana aikata wannan kin laifin da ya ce ya tuba daga aikata shi an gane ku ko aka ce yau ya tuba da safi amma da marece a gaishe yana ta mu'amala da wannan abin da ya ce ya tuba da hal ana mushi barka ana a barkan shi a ganshi ya kwada musu aga wannan tuban kamar irin kalmustahzi bi rabbihi ne kamar mutumin da yake izgiri ne da ubangiji ya ce ya daina aikata kaza kuma lo ya koma aikata shi irin a mutane ne mutumin da ka san yana ha'intar ka yace ya daina ha'intar ka ka dawo kuka fara mu'amala da shi kuma kai tsaye ka ga lo ya fara ha'intar ta ka kaga zaka ce mishi la yudul mu'minu min jurin wahidin marratayn an sare ni a wancan gamin to a yanzu ba ni ba kai ba zai ce ba a ayi haƙuri na tuba alhaji ayi haƙuri gobe ba zan ƙara ba to zai ce ka ɗauki ma abin da wasa to duk wanda zai zama to ya tuba ya tasa tuban shi ya tuba ya tasa tuban shi to wannan yana da kai matsala tsakankanin shi da ubangiji ko kuma ya zama to ya yi ikila'i daga wannan sako din sannan kuma ya ɗauri aniyar ba zai koma ba zuwa gare ta hala abada amma kuma baya nadama kan aikata ta baya da ya ci kai amma da mun morewa kaji wani wanda bai taba shan giya ba ya raka ta miji kaji in ka sha ta yadda kake jin daɗi to kaga wannan zai sa wani ya ce to bari ni ma zai taba wannan kullum ya zo shi ya mun ci abinci ya kare ci kai iko Allah shi lokacin da muna zaune a anata malam wannan abincin da muka ci ba ruwan sanyi bane za a kawo ya ce to kwalbar ta ce za a kawo lokacin yace in naji in yace in ya sha in yanzu yanda yake jin kanshi kamar sarki yake da shi haka dama ita jiya take wani shirabu hafa ta turukuna mulukan haka wani mawaƙi ya faɗa wato muna shan jiya sai ta maida mu kamar sarakai eh ta bar mu mu ne sarakai sarakan su ne talakawa eh to ya zama to baya nadama akan aikata da kaga wanda suke tare da shi ya ingiza waɗansu ma akan su sha amma shi yana kullum yana yana santin wasa shan da yi yana santi yana kai wani to amma in ya zama to yana yana nadama a kanta irin aka yi zancen ta ce ga Allah tsiniya wanci wanda suke sha wanda suke sha ma Allah ya yi musu ya dinga yi musu addu'a kuma a ga ya zubar da hawaye ci ikon Allah lokacin da in muka sha hamsu salawat wannan a lokacin mu jera kwana uku kwana hudu ko asuba ba mai ba ba wai sauran salloli ba wanda ake gani ko asuba wanda kan ka fito da gidanka za ka yi ta ko ita bin mai ya faɗa haka nan to amma da Allah ta'ala ya dawo da shi cikin musulunci ya shiryu to kaga ya isa abin barka to in ya zamanto ko kuma gashi yana nadama akan aikata ta akan aikata wadda ya a baya kuma ya daina saban amma kuma a shi mutumin kwankiro ne eh Allah ne ya amshe kayan shi ya koma na gaban kullau sha Allahu ne ya goma talaka ne tunanin shi yanzu harka tana budewa hoto hoshi wannan zaman dama ya ce wannan zaman da kuka gide na ya a cikin kukula da ne kalku yi tunanin cewa zan dore tare da ku dan in Allah ta'ala ya bude harka to ba zancen in dawo in ci gaba da zama da ku ya dai ku wani ladan in ana mitin ne na ladan ne a ce to za mu kara wa sallar asubahi lokaci kaza su ladannai suna mutunkinsu limami ba zai je ba saboda ba mutunkinsu ba ne aiki ya ce to ni dai kalasa na a ciki wanda za a ɗore da su ya ce in harkoki sun daidaitu ya dai ku samu wani shi ne na'ibi na shi ne zama to kuma liman ke yanzu shi ne zama to ala almu'azzinul awwal wa ana sani daga ƙarshe ma ce kai sanin ma a nema ba shi ba zai ci gaba da yi an gane ko to wannan shi ma lamta sai ha taubatu to haka nan idan aka rasa ikhlasi kaga shi wannan shi da tushen abun ma in aka rasa shi ga baki ɗaya waɗannan uku a same su ba zai yi ba hakanan sannan kuma ya zama to ga ikhlasin ga al'iƙilawa anil ma'asiya ɗin sannan kuma ga annadan alama fata ɗin sannan kuma ga anniyyatu ala Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi amma kuma ya zama to lokacin da ya tuba lokacin da ba za a amshi tuban shi bane irin ya kai gargara ne ko kuma rana ta fito daga yamma kaga Allah ba zai amsa ba na'am
وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعة أربعة هذه الثلاثة وأن وأن نعم وأن يبرأ من من حق من حق صاحبها وإن كانت مالا أو نحوها أو نحوه رده إليه وإن كانت حد حد قذف نحوه مك- wa nahwahu ونحوه مكن مكن مكنه منه أو غلب أو أفره أفوه أفوه مم.
وإن كانت غيبة غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من من جميع الذنوب Mm.
وإن كا- وإن تو- وإن تاب من بعدها صحت لو- توبته عند أحد عند أهل الحق من ذلك الذ- الذنب Mm.
وبقي عليه عليه الباقي باقي وقد تظاهر ظهر- تظاهرت دلائل الكتاب وسنته وسنته وإجماع وإجماع الأمة على وجوب التوبة.
to shikenan shehu ya ce to wa in kanatil ma'asiyatu ta ta'allaku bi adamiyin idan ya zamanto wannan laifin da yake aikatawa ba ya taƙaita ba ne tsakankanin shi da Allah laifi ne wanda ya ta'adda ila makhluqin akhar wato ya shafi haƙƙin wani ɗan adam ya shiga gonar wani wanda ba tashi ba to idan ya zamanto laifin da yake aikatawa yana da alaka ne da haƙƙi na ɗan adam to fa shuruɗuha arba'atun to sharuɗan tuba daga wannan laifin da yake aikatawa sharuɗa guda hudu ne dole ya zamanto an samu kenan yanzu sharuɗa guda shida idan muka ɗauki waɗancan sharuɗan guda uku da ƙarin guda biyu to kuma ga ƙarin ɗaya to sharuɗa guda hudu ne hadhihi thalatha waɗannan sharuɗa guda uku na farko da malam ya zano a samu al'iƙlawu anil ma'asiya annadamu alama fata al'azumu ala adamil audi ilaiha abadan to sai an samu waɗannan sharuɗan guda hudu sa- sharuɗan nan guda uku sannan kuma sharaɗi na hudu wa an yabra'a min haƙƙi sahibiha ya barranta ya kubuta daga haƙƙin wannan wanda ya cuce shi wannan sabo ɗin da ya aikata ya barranta daga haƙƙin mai ita fa in kanat malan aw nahwa hurar da hu ilayhi idan ya zamanto dukiya ce ya cuce shi da aka zo yana mushi yar ƙasa irin yaro ne da mai gidan shi a kullum wannan yaron shi kenan in mai gidan shi ya shiri sai ya dan ɗauki wani abu a cikin dukiyar wannan ya ɗauki wata jika 20 jika 30 ko ya ɗauki wata jika 10 ko jika 5 ko dala 100 ya dinga bukatun shi dai ya ci- ya ci gumin shi sai daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da shiriya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi wato kan hanya wanda take kyakkyawa to shi kenan idan ya san abin da ya ɗauka nashi na dukiya in ya yi lissafi lokaci kaza na ɗauki kaza lokaci kaza na ɗauki kaza shi kenan sai ya ɗauki wannan dukiyar tashi kacokam duka ya sa mashi a cikin kuɗin shi idan ya zamanto irin harka ce wanda ake ta mu'amala ta yau da gobe irin ya amshi bashi a gurin mutum to wata ran sai ya yi musancewa bashin nan bai amsa ba ya amshi makal shi kwali ɗaya bayan wata biyu sai tuna ya ce kai wani ni kafin azumi ya kama ka amshi doguwar maka kwali ɗaya ko ce a ai kan azumi ya kama duk bashin da kake bi na duka mun ware da kai mun waje da kai baka bi na bashi shikenan sai daga baya Allah ta'ala ya nufe shi da shirya sai ya ga cewa ho wannan fa yana da gaskiya na yi tunanin ya mance ashe shi bai mance ba to to shikenan sai ya ɗauka ya mayar mishi da kayan shi ya ce kai wani lokacin da aka yi kaza ɗin nan kai ne kake da gaskiya sai bayan na zauna na yi tunani ina kwance na tuna lokaci kaza da marece bayan la'asar kuna zaune da kai da wani da wani dama shi yana tunawa kawai ya yi nufin ya cinye mishi kuɗi ne kuna zaune da kai da wani da wani na zo na amsa ban baka kuɗin ba kwarai wannan ban biya ta ba shikenan sai sai ya biya shi a huce gurin auna hawahu ko kuma makamanciyar wannan makamanciyar dukiya irin ya zama to ko wata kadara ce irin barawo ya dira gidan mutum ya ɗauke mishi salular shi a wannan kadara shi ce ya ɗauke shi kenan kuma Allah sai ya nufe shi da shi da shi kenan sai ya ɗako mai salular shi ya dawo mai gidan shi ya kawo mishi ita wani a yi haƙuri a yi haƙuri ya ce ya ce ni ba komai ba nake biyawa da ya karya mun tamu na gida na shekara ashirin ban na rufe shi amma yanzu ka zo ka duro mini gida yau ka shiga mini gida ka shige mini ka shiga mun gida eh wanda ya yi bani takaici to sai ya ɗako kayan shi mai domai da ita wa in kana ta hadda ƙazfin wa na hawahu to idan ya kasance ya mai ƙazafi ne ya kai haddi wanda yake na ƙazafi wato saban ya zamanto ya mai wani ƙazafi ne irin ya ce wani ai mazinaci ne shi kuma wanan wannan tun da yake ba wai zina ba kowa hannun matar da bata dace da shi ba bai taba kamawa ba ba zancen ya yi zina da ita ba ko ya ce wani mashayin giya ne a yi shi kuma wanda ko yanzu in za ka kawo mai kwalba ta coca-cola zai ce ma ita ce giyar bai san ba ma yaya ce giya bai san ba warin giya amma kawai saboda an ga kawai yana harkoki da mutane irin mu dai a yanzu sa ido da yayi yawa ya ce wani ai mashayin giya ne irin dai abin da kawai ba ma jin tsoro mu faɗa wani lokacin abu mutum bai taka maka ba bai zubar maka ba kawai dan yana hucewa ta wajen ku yana muku sallama kawai wani za ka kawai tun da ya jahil ya kursa shi wani in ya wuce nan wai kun san inda yake zuwa kwa rannan zan huce na ganshi suna tare da wa'insu 'yan mata a can ina jin tsoron motan nan tashi kullum 'yan mata ne yake cikowa shikenan an jefe shi da zina shi kuma in ka je ka wannan da kan shi lannan baiwa wata kanwar mamashi ce ta zo ta za ta za ta yi wani guri ya je shi ya tsaya a nan suna gaisawa da ita kai kuma ka je ka shi kenan kawai ya zama to an samu su uzanni mummunan zato wanda yana kai mu yana baro mu abu kaɗan in mutum ya yi ba naka ba ya zauna ba naka ya hau ba ba komai ba amma kuma ya zama to kai za ka sa mai ido a ciki to bai dace ba an gane ko? to sannan kuma wani hawahu da makamancinsa ko haddin da bai kai a yi ƙazafi ba makkanahu minhu to sai ya ba shi dama ya tabbatar da shi daga wannan mutuncin nashi da ya ci au talaba afwahu ko kuma ya namu rangwamen shi ya tarra shi gida ya ce to wane ya ce to arama ku ne da kanku kuka zo yanzu da ranar ya ce eh wurinku na zo ne ce to bismillah a shiga cikin gida a kawo ruwa a sha ya ce alhaji ina da hira ce mai muhimmanci ya ce haba mala ai da haiku kira yana salula ma in je gidan naku ya ce eh babu laihi da yanzu ma dai da na zo nan ma ni ma babu laihi ne ya kamata in zo ya ce to mala ina jin ku ce wata rana mun ga kun wuce a cikin mota ya ce babu boye boye yanzu wata rana mun ga kun wuce a cikin mota ashe da ku da madan ne za ku ta yi wata unguwa kawai muka ce karuwa ce kuka ɗauku kuma ni ni ne na hudu haka din ya ce to aramma kai da kanka kai da kake ce a yi haƙuri alhaji a yi haƙuri kenan tun da haddi ne na ƙazafi in za ka iya kaiwa a hukunta ni kenan nama ƙazafi shi kenan a mun bulala ta mana an gane ko to amma wannan malamai suka ce ya halitta ya hakan din amma bai dace ba yi abin da ya fi yin hakan din da ya halitta amma abin da ya fi a cikin jama'ar da ya ga ya ci mutuncin nashi wannan ya sa aka doke shi mutumin banza zai zo ya nema ya faɗi kyawawan ayyukan shi ya ce kai alhajuwa ne Allah sanya albarka alhajuwa ne wanda muke zamane da su a cikin alhazan nan nan mai kamewa mutuncin shi wanda ba ruwan shi da abin da bai dame shi ba sai alhajuwa ne alhajuwa ne in kana neman mai amana mai hankali wanda duk abin da za ka sa a hannun shi na dukiyarka ba zai ci amanarka ba in kana tunanin wani wanda yake mai hankali mai nagarta wanda za ka iya aura mashi kanwarka ko diyarka to alhaji wane ya kai ka bashi ka ce ni tun da nake ban taba ganin mutum mai hankali ba irin shi can ba ka ci mutuncin shi ba yanzu sai ka wanke shi innal hasanatu yuzihuna sayyi'at shikenan kuma sai ka ce Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir lahu warhamhu ka nema mai gafara wannan in kai haka malamai suka ce yahi ka je ka gaya mashi sai dai in ka ji kishin kishin kin wani daga cikin wanda kuna zama da shi ya je ya gaya mashi to shi kenan ka je ka gaya mashi amma in dai baka san baka da labarin an je an gaya mashi kawai ka yi haƙuri ka danne abinka kai kuma ka fasa ƙarya an gane ko dan kana zuwa kana gaya mai zai ce to dama wannan fada ta guda in zan huce nake tsaya nake gaida ku ashe fitina ce kuke kullawa to da shi fadar ku yana santa amma yanzu dalilin ka gaya mishi haka gabaki ɗaya ma yan fadar sai su fita daga rai shi in yazo zai huce da in yana kallon ku da idan rahama sai ya zama to wani lokacin in ya shaƙo a mota kamar zai shigo wajen kwanci ita wurma da gudu ka ga mu yawa daɗi ya ariya kaza cikin gashinta yana shi kenan tun da bai ji ba wancan labarin bai kai gare shi ba yanzu kuma ya ka zo ka tasa wuro wannan fitinar da ka kulla da ka zo ka tasa ka nuna wasu jama'a da ka zage shi a can din ka yabe shi kuma yanzu shi kenan a huce gurin an gane taw wa in kanat ghibatan istahallahu minha idan kuma ya kasance yi da shi ne yayar da shi ne istahallahu minha sai ya nemi ya warware shi daga wannan gibar ya nemi ya halitta mai abin da ya cewa ne za mu huce rannan ta wajen kuma ga gidanka ka mai ado muka ce kawai yanzu ai kuɗi da ruwa kake muka zo marannan rana kaza lokaci kaza da muka zo dai muka wuce muka zama kana zaune a saman kujera ana maka aiki da muka ce ai duka duke taka wannan kuɗi da ruwa ce ko kawai kwaya ce kake saidawa mu mu sani ba ashe alhaji kuna da kai hannun jari a kamfani na wani sai daga ba muke jin labarin ashe wannan kunnen ne ma muke gani akwai gidajen ku a Niamey wani yake hodi ta Allah alhaji ayi hakuri mun zarge ku da mummunan abu to sai sai ya mishi istihal ya ce to babu komai babu komai arama amma dai a canza sana'a arama ce zaman banza dama ba sana'a bane ce ce a canza sana'a babu komai an gane ku to amma dai ko da wannan kin bai dace ba je ya gaya mishi ya halitta amma bai dace ba algiba bangaren abin da ya shafi in dai cin mutunci ne na mutum akai kamar yadda malamai suka ce hanya mafi sauki shine ka nema mushi gafara gurin da ka cuce shi ka zage shi ka ci mutuncin shi ka walakanta shi ka sa aka ga kimar shi ta zube akwai wanda za ka ji ya ce to wani wanda da nake gani dama yana huce ta nan lame-lame ashe shi ɗan iska ne wani ya ka zagi ma ya ɗora mushi to sai ka zo ka gyara yanayin da ka batan na baya sai ka zo ka gyara shikenan kuma a huce gurin ba sai an je ba sai gaje ka samu alhaji ba nayi kaza nayi kaza a yahe mini wannan zai iya ma in yace ya yahe maka su jama'ar da ka gaya musu akwai wanda a yanzu haka kallon da yake wa alhaji kallon abin da ka dora shi akai ne yake akwai wanda ya yarda da kai din magana da ta fito daga bakinka zai ɗauke ta kamar hadisi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda yake tabbatacce an gane ko wa yajibu an ya tuba min jami'i dhunub nan kuma ya wajaba akan bawan Allah musulmi ya tuba daga dukkan laifuffukan da yake aikatawa dukkan laifi da bawa ya zamanto yana aikata shi to wajibi ne ya tuba daga wannan laifin da yake aikatawa fa in taba min ba'dha idan ya tuba daga sashe daga cikin waɗannan laifuffuka sahhat tawbatuhu inda alil haqqi min zalika dhanb to sahhat taubatuhu tuban shi ta inganta inda ahlul haqqi wajen ahlus sunna sune ma'abuta bin littafin Allah alqur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to tuban shi ta inganta a wajen su min zalika zambi daga wannan laifin da ya tuba daga aikata shi to amma ba za a ce mishi ba wannan yayi tuba wanda take cikakkiya wannan mas'ala ce wanda malamai suka yi sabani akan ta an gane idan ya zamanto mutum misali yana shan giya yana riba yana moɗi mazinaci ne laifi nawa muka zana guda hudu shikenan ya shiru ya ce kai zinan nan da yake bai dace ba ya ce yanzu waɗiya yake tarawa aihuwa yake yanzu ya ji daɗi a ce an yi zina da ɗaya shi ya yi shiru kawai sai ya tuba daga zina amma kuma giya da moɗi da da riba bai daina yin su ba yana yin su zina ce ya daina to waɗansu daga cikin malamai suka ce tuban shi ba ta yi ba suka ce saboda wannan duka kowane daga ciki babban laifi ne Allah ya haramta shi ta kaka ne zai ɗauki ɗaya lakan kaɗai ya tuba sauran kuma ya ci gaba da yin kayan shi kenan halin za a zuce shi akwai wani abu waɗansu suka ce bai yi ba to amma malam ya kawo maka maganar kawo maganar da ita ce mafi rinjaye a cikin maganganu na malamai kan cewa tuban shi ta yi ta wannan laifin da ya ce ya tuba wannan zinar da ya ce ya daina to inda ya har ta cika waɗancan sharuɗan na baya tuban ta yi ba wata matsala an gane ko to amma in ya zamanto laifin da yana da alaƙa ne da wannan kin laifin da ya ce ya daina aikata shi suka ce tuban ba ta yi ba irin misali mutum ne wanda yake mazinaci ba ruwan shi yanzu irin abin da ya shafi ya kama hannun mace su biyo titi da makamantansu wannan dama abu ne wanda yake ruwan dare a gurin shi abu ne wanda yake kawo ko yan bai kai mishi ba irin ya tsaya ya kwarawa matan mutane ido yana kallon su abu ne wanda yake bai kai yan a gurin shi ba sai ya ce to ya tuba daga zina malamai suka ce to inda bai daina ba waɗannan abubuwan duka gabaki ɗaya tuban shi bata yi ba saboda waɗannan kin abubuwan su ne ai suke ba shi damar ya je yi zina an gane ku ta haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa sai ka ce in yana da alaƙa ne da wannan laifin da yake aikatawa na'am masha Allah in yana da alaƙa ne da wannan laifin da yake aikatawa to tuban shi bata yi ba in kuma ba ya da alaƙa da laifin da yake aikata tuban shi ta yi Allah sa mun gane. Na'am. To shi kenan wa baƙiya alaihil baƙi sauran laifuffukan da yake aikatawa suna na a kan shi. Wa qad tazaharat dalailul kitabi was sunna wa ijma'ul ummati ala jubi tauba wa qad tazaharat dalailul kitab. Haƙiƙa dalilai na littafin Allah alƙur'ani wa sunna da dalilai na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ijma'ul umma da ijima'i na malamai na musulunci ta zaharata ala wujubi tauba wato sun taimaka wa junansu sun karfafa junansu da junansu akan wajibi ne bawan Allah ya tuba zuwa ga Ubangiji ta'ala akan laifin da yake aikatawa za mu takaita a nan duba da cewa lokacin sallah yayi insha Allah ta'ala a gobe za mu yi kokari mu ga mun dira zuwa ga inda muke nufin za mu kai din abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadzal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik